أحل الطيبات وحرم الخبائث وحذر عباده سبيل الفساد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دعانا إلى الصراط المستقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق المبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسلك طريقه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أسبغ الله علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأمرنا أن نسلك نعمه طريق الخير للدنيا والآخرة فمن نعم الله علينا العقل التي يمتاز به الإنسان عن الحيوانات ويميز به بين الخير والشر والضار والنافع والعقل يحمل الإنسان على أن يتحلى بالفضائل ويتخلى عن الرذائل ويقف عن الأذى والعقل من الضروريات الخمس التي أجمعت الشرائع السماوية على وجوب حفظها على كافة المستويات فاتقوا الله عباد الله ولا تتعدوا حدوده ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إخوة الإيمان إنها والله مصيبة لا كالمصائب وداء عظيم لا كالأدواء إنها رحلة مريرة وآفات جليلة ألا وهي بلية المسكرات والمخدرات هي صم قاتل وداء عضال هي جماع الشر ومجمع الضر مستودع المفاسد ومل وملتقى المصائب أصل كل بلية وأساس كل رذيلة ومفتاح كل شر إنها رجس من عمل الشيطان لذلك توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتبعد عن كل عمل صالح للدين والدنيا هي تمزق الحياء وتطفئ الغيرة وتذهب المروءة فهي من الجرائم العظيمة شرعا وأقلا والكبائر المهلكة والذنوب المفسدة للفرد والمجتمع أجمع العلماء والعقلاء على أن المخدرات الخمر وأشباهها وأشكالها من الخبائث والله تعالى يقول في كتابه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والله تعالى حرم الخمر وكل ما خامر العقل فهو خمر مهما كان نوعه وأيا كان اسمه قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه الإمام مسلم وقال كل شراب أسكر فهو حرام متفق عليه ولقد توعد الشرع من يتساهل في شرب الخمور والمسكرات بالوعيد الشديد قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام إن الله تعالى إن الله عز وجل إن, لله إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طين الخبال قالوا يا رسول الله وما طين الخبال قال أرق أهل النار أو عصارة أهل النار معاشر المسلمين المسكرات والمخدرات عاقبتها وخيمة ونتيجتها خطيرة فهي ذهاب الدين والعدل فهي ذهاب الإيمان والدين وإزهاق النفوس وانتهاك الأعراض وفساد العقول وضياء الأموال وتسبب فقدان الهوية والإنسانية وتزيل الروح البشرية فما وقع فيها أحد إلا أفسدت ولا تعاطاها إلا دمرت ولا انتشرت في مجتمع إلا أحاط به الشر وأنواع البلايا وحدثت فيه الآثام والفساد ويعجز العقلاء والمصلحون عن علاجها قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث وقال اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر رواه ابن ماجه فمن المنبغي أيها الإخوة في الله أن نعلم أن الأعداء يخططون لهلاكنا وإيقاء الضرر بنا بكل وسيلة ومن أخبث الخطط وأفتك الأسلحة سلاح المخدرات يصنعونها ويصدرونها إلينا ويروجونها بيننا بطرق متنوعة وخفية يستخدمون فيها شياطين الإنس يستخدمون فيها شياطين الإنس شياطين الإنس منا من تجار الدمار والخسارة يقومون بجلبها وبيعها في ديار المسلمين ويتجاهل الملعونين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الخنزير وثمنه وحرم الميتة وثمنها وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها رواه الإمام أحمد وهذا يستدعي منا شدة الانتباه وقوة الحذر والمحافظة على الأولاد أكثر من حفظنا على الأموال إذا فسد فرد من الأفراد أثر على البقية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wa ba'ad muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala mabocin girma da buwaya wanda ya kawo mu wannan yini na juma'a yau muna tara ga watan yau muna 28 ga watan Rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na shekara 1445 a kidan miladiya yau muna tara ga watan biyu shekara ta 2024 wannan khutba za ta tsoratar ta yi bayani akan haɗarin ta'amuli da kayan shaye-shaye da kayan mari a farkon wannan khutuba khutuban ta kunshi bayani akan ni'imar Allah subhanahu wata'ala na hankali da yema 'yan adam wanda wannan ya fifita su daga dabbobi kuma Allah ya ba 'yan adam hankali domin su samu ƙarfi da sukuni na tantancewa tsakankanin mai kyau da mara kyau alkhairi da sharri da mai amfani da mai cutarwa idan Allah ya azurta mutum da nagartaccen hankali to sai kaga hankalin nan yana ɗora shi akan daidai yana sa yana nisantan fitsara da lalata yana kuma kamewa daga cutar da kansa ko cutar da waninsa hankali na daga cikin abubuwa guda biyar wanda a cikin addinin musulunci ake kiransu ad-daruriyatul khams wato waɗansu wajiban abubuwa a rayuwa wanda Allah subhanahu wata'ala a duka addinan nan tun daga farkon zamani har ya zuwa ƙarshe duk wani addini da Allah ya saukar sai da Allah ya wajabta kiyaye waɗannan abubuwa guda biyar hankali na ɗaya daga cikinsu dama su biyar ne da addini da hankali da dukiya da tsatso mutuntaka kenan da kuma mutunci to hankali na ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar wanda tun farkon shari'a da Allah ya fara shar'antawa har ya zuwa ta, Allah ya wajabta dole ne a tsare su ɗaiɗaiku su tsare su sannan al'umma gabaki ɗaya society kenan ta tsare su ƙasa ma dole ne ta tsare su Allah subhanahu wata'ala ya tsawace mu akan lallai lallai kada mu gwama mai kyau da mummuna kada mu gwama halal da halal a haram kada kuma mu jefa kawunan mu zuwa cikin halaka a takaice dai wata irin musiba ce wacce take bakke kama da sauran musibu ba ita ta ɗaran musu wani irin katafaren cuta ne wanda wannan cuta in ta riga ta faru to gano ta yana da wahala ballantana magance ta kai jama'a wani irin bala'i ne fa wanda tafiya ne mai ɗaci wanda bala'i ne mai girma ba wani bala'i ba ne da musiba da tashin hankali face musiba da bala'i na kayayyakin maye da kuma ababen da ke burkita hankali babu shakka waɗannan kayayyakin maye da ababen da ke burkita hankali tun daga kan giya da sa'o'inta da ƙanninta da yayyinta da waɗanda suka fito gida ɗaya da waɗanda suka fito ciki ɗaya to ire-iren waɗannan kayayyakin maye to wato guba ne fa waɗanda suna kisa cuta ne waɗanda ba su da magani su ne matattaran sharri ga baki ɗaya su ne maɓuɓɓuga na dukkan wata cuta da ka sani kai su ne duk wani, wani fasadi to daga nan yake gangarowa haka nan kuma duk wata musiba to nan ne matattaranta kayayyakin maye dai su ne asalin bala'i su ne asalin rashin mutunci su ne mabuɗin dukkan sharri ga baki ɗaya kayayyakin maye ɗabi'a ne da tadoda ne da ƙazanta ne daga cikin aikace-aikacen shedan suna jefa ƙiyayya da gaba suna shagaltar da mutum daga ambatan Allah suna hana mutum ya tsaye da sallah suna kange mutum daga dukkan wani aiki na kirki wanda zai amfani kan shi aikin addini ko aikin rayuwar duniya kayayyakin maye suna gusar da hankali suna gusar da mutunci suna ɗebe kunya a fuskan mutum kayayyakin maye suna sanya mutum ya zama ba shi da kishin kansa ballantana kishin gidansu ko garinsu ko ƙasansu sai ka ga yana ɗabi'u irin na dabbobi bal dabbobi ma sun fi shi shari'a kayayyakin maye suna sabbaba gushewan mutunci kai kayayyakin maye dai wato bala'in ta'addanci ne a shar'ance kuma a hankalce kuma babban zunubi ne sannan kuma zunubi ne wanda duk aka jarabce shi da shan kayayyakin maye to ya gurɓata shi kenan zai lalata shi zai kuma ainihin lalata society ga baki ɗaya wannan ya sanya masu hankali da sauran malamai na addini suka yi ittifaƙi akan cewa ta'amuli da kayayyakin maye tun daga kan giya kamar yadda muka ce da sa'o'inta da ƙanninta da yayyinta da 'yan uwan halittanta gabaki ɗaya suna daga cikin alkhaba'is Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani yana cewa wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'is Allah ya halasta musu yana halasta musu daɗaɗan abubuwa ababen da idan an ci ko an sha to za su ƙara lafiya za su kuma su inganta hankali amma Allah yana haramta duk wani abin da yake khabith khabith shine duk wani abin da in an ci shi ko an sha shi to zai jawo zunubi ko zai gurɓata hankali ko kuma zai ɓata zamantakewa Allah subhanahu wata'ala ya haramta giya abinda ko ake nufi da giya shine duk abin da zai birkita hankali sunan shi giya sawa'un an kira shi da giyan ne ko an kira shi da wiwi ko an kira shi da kayan mura ko an kira shi da maganin mura ko wani abu da suke kiran kayayyakin mayan ni ba zan ta lissafo su ba ballanta na in karantar da sunayen kayan maye wani ya ce zai je bincika amma dai suna da yawa su masu shan waɗannan kayayyakin maye sun san irin ababen da suke sha mu dai mun fi sanin giya mun fi sanin wiwi mun kuma fi sanin irin waɗannan kayayyaki da ake cewa maganin mura amma akwai kayayyakin maye masu ɗimbin yawa daga cikin kayayyakin maye wanda ana sai da su da sunan addini ma wani lokaci irin wannan kuskure da za ka ga masu maganin gargajiya ko masu sai da magungunan irin su habbatus sauda din nan suna badawa idan mutum ya kuskura baki da shi to nan take zai watsi zai zube sai dai a kwashe shi a kuskurewan farko ko na biyu ko na uku haka za ka ga mutum an kwashe shi hukuncin shi ɗaya da wanda ya sha giya wannan ma kayan maye ne ta'amuli da shi ta'addanci ne ƙetare haddi ne ƙetare dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma har na ji gwamnatin jihar Kano a bara ko barancan suna farautan masu sai da irin waɗannan kayayyaki na kuskure wanda ana ba da shi ne da sunan addini masu sai da magunguna irin wanda ke da alaƙa da addini za ka ga su suke ba da shi idan ka kuskure bakinka da shi nan take mutum zai fita hayyacinsa sai dai a kwashe shi ranga-ranga to shi ma wannan na daga cikin miyagun kayayyakin maye domin yana birkita hankali yana gusar da hankali shi yasa duk abin da zai gusar da hankali ya birkita hankali to sunan shi giya kowane irin suna aka kira shi da shi ko daga wani irin nau'in itaciya ko kayan abinci aka kera shi da shi ko an kera da dawa ko an kera da gero ko an kera da masara in dai yana gusar da hankali sunan shi giya a shari'ar musulunci ko an kera shi da inabi ko an kera shi da habbatu sauda ko an kera shi da wani magani daga cikin magunguna na musulunci ko da daga zuma aka kera shi in dai yana gusar da hankalin dan adam to sunan wannan abu giya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa kullu muskirin khamrun duk abin da zai gusar da hankali duk abin da zai sa maye to sunan shi giya wa kullu khamrin haram hakanan kuma duk abin da yake gusar da hankalin nan to haramun ne a wurin Allah subhanahu wataala kamar yadda al-Imam Muslim ya rawaito hadisi a wani hadisin manzon Allah yana cewa kullu sharabin askara fa huwa haram duk wani abin sha in dai zai sa ai mayi to wannan abin haramun ne yana daga cikin rundunonin giya da makamantanta wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi yasa addinin musulunci ya yi mummunan narko ga masu shan barasa da sauran ababen maye abubuwan da ke canza yanayin kiran halittar jikin mutum ya gusar masa da hankali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa kullum muskirin haramun duk wani abin da zai gusar da hankali ya sa maye to haramun ne inna ala Allah azza wa jalla ahadan kuma Allah ya riga yayi alƙawari ya yi alƙawarin liman ya shirabul muskir duk wanda ya sha giya ko ya sha wani abu mai sa maye ko daga wani irin suna aka kira shi an yusqiyahu min tinil khabal Allah subhanahu wataala sai ya shayar da shi daga wani marmaro ko ka ce daga wani abin nan da ake kira shi tinatul khabal sahabbai suka tambaye manzon Allah menene tinatul khabal sai ya ce ai wani wani juice ne juice ne da ke fitowa daga cikin 'yan wuta 'yan wuta ne amaimayensu da ruwan gyambansu da duk wani abin da ke fitowa na ƙazanta daga 'yan wuta to wannan shine in aka yi mishi tekun shi shine ake kiran shi tsinatul khabal to duk wanda ya kwankwaɗi wani abin maye a duniya sai Allah subhanahu wata'ala ya kwankwaɗar da shi wannan jiwus na gidan wutan jahannama wanda yake kuma da mazinata da wane ne duk wani wanda ka sani da ya shiga wutan jahannama irin amai da suke yi da kaki da zawo da fitsatsari da suke yi saboda bakin azaban wutan jahannama to an tattara shi a wuri daya to shine za a rika ba waɗanda suka sha abin maye a duniya su rika kwankwada idan suna da buƙatuwar ruwa Allah ka tsare mu daga shaye-shaye da haka ya ƴan uwa mu sani cewa fa su kayayyakin maye masu gusar da hankali suna fa da matsanancin haɗari kwarai da gaske domin suna gusar da addinin mutum duk wanda ke shan su ba maganan addini yake yi ba ba maganan sallah yake yi ba ba maganan imani yake yi ba maganan aiki yake yi ba ba maganan karatu yake yi ba shi dai gashi nan a rayuwar duniya ne shi ba musulmi ba shi ba arne ba wanda ke shan kayan maye yana gusar da hankali saboda zai ta gurɓata gangan jikin ɗan adam ya sabbaba mishi miyagun cututtuka wanda ba sa magantuwa ta daɗi daga nan kuma su sabbaba mishi ma mutuwa kuma in ya sha sai ya je ya kashe wani duk wani ta'addanci da kaga ana yi a duniyan nan to giya ko kayayyakin maye su suke da kashi casa'in cikin ɗari waɗanda suke sabbaba wannan abin idan ka ga ana kidnapping to sai fa an sha fenta sai an sha waɗannan miyagun kayayyakin mayan idan ka ga ana fashi da makami in ka ga an zaro wuƙaƙe da abdona ana sara suka a anguwa idan ka ga an shiga mota an je ana ta hauka a mota har a je a yi haɗuɗɗura miyagun haɗuɗɗura har a je a salwantar da rayuka kayan maye in ka ga wani mutum ya je ya ɗauki wuƙa ya danna uban shi wai ya yanka uban wai saboda uban ya shiga aljanna shi kuma ya shiga wuta kai ka san wannan ba aikin hankali ba ne aikin kayan maye ne idan ka ga mutum ya je ya tara uwarsa wai sai ya zina da ita kamar abin da ya faru a wata ƙasa daga cikin ƙasashe a jarida ya je ya sha kayan maye ya zo ya tara uwansa sai ya zina da ita uwan ta ƙi yadda ya ɗauko wuƙa ce ko ta yadda ko ya kashe ta ya kuma zanen da uwar tasa da yawa yi gari zuciyar shi ta karanta mishi ya yi wani babban aibi nan take je su fetur ya shiga kicin ya balbala ma kanshi fetur ɗin ƙasa a shana ya kashe kanshi bala'i kan bala'i ga shan abin nan kayan maye ga zane da uwa sannan kuma gashi ya kashe kanshi me ya haifar da wannan mummunan akiba kayan maye ne da haka duk wani bala'i da kake gani ko kaga ana sace kuɗin mutane mare kan gado duk yana da alaƙa da kayan maye idan kaga a gwamnati mutum ya ɗibi miliyan ɗaya miliyan ɗari miliyan dubu miliyan dubu biyu miliyan dubu goma wannan akwai alaman yana ta'amuli da kayan maye wannan ba aikin masu hankali ba ne don haka dai kayayyakin maye suna fitar da rayukan 'yan adam suna sabbaba mutuwa da halaka suna gusar da mutunci mutuncinka ya zube mutuncinka ya tozarta a gaban surukai da iyaye da 'ya'ya mutum ne zai sha kayan maye sai ya zauna ya tsaya a bainin jama'a ya fito da tsaricin shi yana fitsari mutum ne zai sha kayan maye sai ya zo a gaban 'ya'yan shi sai ya cire riga da wando wai zai wanka mutum ne zai sha kayan maye sai ya zo gidan surukansa ya ta timbele yana aikin Allah wanda aikin asha to da ka shan kayan maye yana fa zubar da mutunci jama'a musulmi shan kayan maye yana birkita hankali ya mai da mutum mahaukaci tubura tun yana sha a ɓoye har ya rika sha kana ganin idan shi ya ja kaga mutum bai san mu'amala da jama'a ya zauna shiru awa biyar awa shida awa bakwai ba in ba in ba subhanallahi ba walhamdulillahi tun daga nan za a fara ana nan ana nan kuma sai kaga mutum ba wanka ba wanki sai kaga mutum bai san janaba ba ballantana ya yi wankan janaba mace ce in tana shaye-shaye bata san haila ba ballantana ta yi wankan haila shikenan kuma daga nan mutum ya zama mahaukaci so nawa ndlea suke kama mashaya su je su kimsa su a cikin prison sai mutum wani a yanke mishi hukuncin shekara goma wani ashirin wani ma rayuwar shi gabaki daya a gidan kurkuku zai karar da shi duk wannan tasirin miyagun kayan maye ne duk da kasancewa ndlea da muke da shi a najeriya suna bakin kokari allah ya saka musu da alkhairi amma kuma akwai wani tukka da warwara ba mage ba miyau da kuma suke da shi su kuma shine a cikin kayayyakin maye duk sun yadda haramun ne amma ban da uwan ita giya a Najeriya halal ne ana ma ba da lasisinta kuma ya halasta mutum ya je ya sha giya kuma kwanaki an yi wani taro wanda dan majalisa ya shirya wannan taro akan kayayyakin shaye-shaye a ciki suke batun cewa babu mafi haɗari kamar giya amma kuma giya ne a Najeriya kuma ya halasta a yi ta'amuli da ita an bubuɗe gidajen giya da kamfanonin giya kuma suna ba da haraji a daidai lokacin da suke cewa babu sharri cikin ƙwayoyi da kayayyakin maye kamar yadda giya take da irin wannan sharrin amma kuma a Najeriya wai halal ne to kaga cika da warwara kenan shi yasa sai kaga manya-manyan ministoci wani lokaci ma kana iya ganin shugaban ƙasa ɗan giya ɗan maye ya sha giya ya ta hauka ya ta bankaura a ƙasa ministoci su sha giya su ta hauka a ƙasa gwamnoni waɗansu daga ciki su sha giya su ta hauka ka gani to duk waɗannan yana daga cikin kayayyakin maye shi yasa Allah ya saka mu cewa na sabon gari da alkhairi shine ya fafutuka da shi da ƴan majalisarsa suka zauna suka soke lasisin giya ga baki a sabon gar local government ina jin shekara biyu kenan inda yin wannan doka to idan da ciyamomin mu su ma za su yi amfani da irin wannan daman tunda idan dai yana gurɓata tarbiyyar wuri yana sabbaba hauka da fitintunu da bala'o'i iri-iri to ya halasta kenan ashe a mataki na ƙaramin hukuma kowane ciyaman ya zauna da 'yan majalisan shi su yi doka a haramta sai da giya a haramta gidajen giya da gidajen karuwa duk haka kai a sabon gar local government mu ban ma gane haka ba sai da aka yi wannan to Allah ya taimaki ciyamominmu su gane wannan shan giya fa jama'a musulmi yana tada mutum daga mutuntaka ya mai da shi cikin sahun dabbobi akwai ma dabbobin da sukan fi dan kayan maye hankali da fahimtar abubuwa babu wanda zai ta'amuli da kayayyakin maye sai ta lalata shi sai ta dammara shi sai ta darkake shi duk al'umman da kayayyakin maye ya yaɗu a cikinta to wannan al'umma sharrora karka tambaya bala'o'a karka tambaya zunubai karka tambaya fasadi da ɓanna karka tambaya kuma malamai na addini da sauran masu hankali su rasa yadda za su shawo kan matsala saboda mene an riga an baro shi tun rani Allah ka tsare mu a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku nisanci kayayyakin maye saboda kayan maye ita ce ummul khaba'isi annabi ya kira ta ita ce ummul khaba'is wannan hadisin manzon Allah ba da labarin cewa wai wata mata ne sai ta fito kofar gidanta sai ta kururuwa jama'a don Allah ku zo ku taimaka min ku yi shaidan wani abu wani ustaz ya zo zai wuce shikenan sai ga mata tana kururuwa tana neman a agaza mata sai ya ce to mu je in agaza miki yana shiga gidan duk kofan da ya shiga sai ta kulle haka manzon Allah ya ba da labari duk kofan da ya shiga sai ta kulle da suka je can kuryan da take so sai ta ce to ba wani taimakon da nake nima na kira ka ne ga ɗayan abubuwa uku sai kayi ɗaya ko dai kai zina da ni ko kuma ga wannan yaron ka danne shi ka yanka ko kuma ga giya ka sha to ustaz ne bai guga a karatu ba kaga da ya goge makaratu to da ya gane waɗansu saƙonni shi a iya tunanin shi sai ga a to bari kawai in ɗauki mafi sauƙi bari in sha giyan nan sai kwankwaɗi giya ya ce ƙara mun ta ƙara mishi ƙila dama yana jin ƙishi ya ce ƙara mun ta ƙara mishi sai da ya shanye giyan da ya sha giyan ya kuma yi zinan da ita kuma ya kama yaron ya danne shi yanka shi sai manzan Allah ce da imani da shan kayan maye ba su haɗuwa a cikin zuciyar mutum duk mutumin da kaga yana ta'amuli da kayan maye ba da imani da imani da shan kayan maye ba ya haɗuwa a cikin zuciyar mutum wannan hadisi ne ingantacce al-Imam an-Nasa'i da al-Imam al-Baihaqi da al-Imam Ibn Hibban da Surayato Sheikhul Albani kuma ya inganta shi a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku nisanci kayan maye saboda su ne mabuɗin kowane sharri da ka sani kamar yadda al'imam ibn maja ya ruwaito hadisi za mu dakata a nan insha Allah ta'ala idan Allah ba mu dama wani lokaci ma ƙarshe wannan ba duk dai muna yi ne saboda mu gane irin haɗarin da al'umman mu ta riga ta faɗi a ciki a cikin khutban mun yi bayanin irin yadda maƙiya suke shiryawa suna sana'anta miyagun kayan maye a kudu ba mu muka faɗi ba ma'aikatan ndlea su suka ba mu wannan bayanin kuma akwai wata samina da muka taɓa yin ta nan shekara kamar hudu da zuwa biyar da suka wuce wani profesa daga kano ya zai wannan binciken ya fito da alƙalaman abubuwan daga kudu ake sana'anta wa'annan kayan mayan nan amma a ina ake hada-hadansu a ina ake shansu a cikin al'umman musulmi na arewacin najeriya ƙasan da tafi ko jihar da tafi ta'amuli da miyagun kayan maye Kano jihar Kano daga ita sai jihar Kaduna sai jihar Kaduna to kuma a cikin Kaduna cikin garuruwan da aka fi ta'amuli da kayan maye Allah ya sauka ba sai na faɗa ba faɗan shari bai da daɗi to shi yasa sai mun yi da gaske za mu samu lokaci da izinin Allah za mu ƙarshe wannan khutba Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya Allah ka ɗora mu akan daidai Allah ka raba mu da fitsara da lalata Allah ka ɗaukake mana dukkan fitintunu na sarari da na ɓoye Allah ka amintar da mu daga dukkan sharri Allah ka tsare mana hankulanmu Allah ka tsare mana addininmu Allah ka tsare mana rayukanmu Allah ka tsare mana dukiyoyinmu Allah ka tsare mana matasanmu Allah ka tsare mana ƴan matanmu Allah ka shiryatar da mu ka ɗora mu akan daidai Allah ka ɗora mu akan nagartaccen imani Allah ka yaye mana dukkan fitintunu ya Allah duk abin da ya dame mu a wannan ƙasa na daga fitintunu Allah ka ɗaukake mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da rahila duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik